أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الباب النبي أيوب الله يا مير مثل لا في السقلو دريقنا دكومي jikinsa lafiya da Allah ta wahabna lahu alahu wato mutanen gidansa wanda gini ya faɗi a kan suka mutu muka dawo masa da sunan da nan sannan muka muka da dukiyarsa wadda ta halaka muka dawo masa da ita nan da nan da ƴaƴan da dukiyar duka sai muka muka bashi waɗansu kamar waɗancan muka ninka masa muka mayar masa abin da mahum abin da yasa muka yi haka mun yi haka ne rahamatan minna saboda rahama ta daga gare mu shi mutum ne mai haƙuri Allah ya masa wannan don kowane mutum in ƙaddara ta same shi irin wannan yana da cikin rukunin imanin kowannen mu wal iman bil qadri khairihi wa sharrihi wa hulmihi wa murrihi dole musulmi ya imani da ƙaddaran Allah ko ta yi masa daɗi ko ba ta yi masa daɗi ba imani wannan abu daga Allah yake wannan abu daga Allah yake kuma irin wannan in ta faru har ma waɗansu suna zuwa wajen ayyuban suna cewa kai din nan akwai wani laifi da kai wa Allah Allah ba zai maka haka kawai ba akwai wani laifi da kai wa Allah to irin wannan in ya faru ga mutum waɗansu mutane su ne masa wasu wasu na shaidan suna ce watakila wani abu ne yayi ce masa a ba abin da kai kai dai Allah ubangijin ka ne yadda ya ga dama zai yi da kai idan ya yi yadda kai daɗi ka gode ya ƙara maka da in shakartun lazidan nakum in ya yadda kai wahala ka tuba ka yi haƙuri ka roƙe shi yaye maka dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أجبل لأمر المؤمن أمره كله خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ليس ذلك إلا للمؤمن إذا الأمر المؤمن أبو ما ماكي duk inda aka juya shi alheri ne gare shi idan Allah ya yi masa alheri ya gode wa Allah Allah ya ƙara masa da yin shakar dunawi da nakon kenan idan Allah ya masa wani abu na wahala ko a jikinsa ko a jikin dukiyarsa ko a jikin mutanensa ko a kowane hali dai ya ji ba daɗi to nan kuma sai ya yi haƙuri Allah ya bashi lada ba lissafi inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin ba wanda ya samu wannan sai mumini in ya ji daɗi ya gode wa Allah Allah ya ƙara masa in ya ji wahala ya tuba ya yi haƙuri Allah ya bashi lada ba iyaka rahmatan minna wa zikri li ulil babi wannan kuma ya isa wa'azi dama wannan surar haka aka ce mana wal qur'ani bi zikir Allah ya rantsi da wannan alqur'ani mai yin wa'azi wa zikri li ulil albabi kuma ya zama wa'azi ga mutane masu hankali wa khudh bi yadika dhursan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira نعم العبد إنه أواب وخذ بيدك ذكرا فاضرب به ولا تانس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب rantsuwar da kai kace kai ne kuma sai ka yi mata bulala ɗari ɗin nan to dama dole kowa ya rantsuwa idan dai bai zartar da abin da ya rantsa kai ba dole sai ya yi kafara ko ya zartar da abin da ya rantsa kansa ɗin nan to abin da za ka yi yanzu sai ka ɗauki tsintsiya guda ɗari ka yi musu ɗauri ɗaya ko ko tsumagun ƴaƴan dabino ɗin nan ka yi musu ɗauri ɗaya ka buje ta bugu ɗaya kawai khuz bi yadika dukkan fadrib bihi ka buga da shi bugu daya wala tahna domin kada rantsuwar ka ta karye inna wajadna wa sabiran kai ayyuba ayyubawa na ayyuba inna wajadna wa sabiran na juya shi ta ko ina na same shi mai hakuri nimal abdu ma da Allah da wannan bawa to kaji dai Allah ne yake wa bawansa kirari to kai kuma kar ka sake kar ka sake in Allah ya maka alheri kai ta godiya kai ta godiya ya gode maka kamar yadda ya gode wa Suleiman a can baya da Dawudu daɗi suka ji amma sai Allah ce niman abdu wannan madalla da wannan bawa wannan ku wahala ya sha wancan daɗi ya je yi haƙuri ya ce wannan abu dai jarraba ne daga Allah ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني غني كريم liyabluwani a ashkuru a makfur wa'annan abubuwa da Allah ya yi duka don ya jarrabe ni ne ya nuna mutane mai godiya ne ko ni mai butulci ne saboda haka in Allah ya maka alheri ka gode kamar yadda Sulaiman ya godiya Allah ya yabe shi kuma ya rantse ya ce Sulaiman makusaci ne wa inna law inda la zulfa ya husna ma'abin dan kuma Allah yadda kai wahala ne ka yi hakuri ka roke shi yaye maka ya baka lada ba iyaka ya kuma gode maka ni'mal abdu kai ma dalla da wannan bawa inna shi wannan bawa awwabun mai komawa ne ga Allah cikin lamarinsa.
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصير يا رسول الله منا كرن تامك كتشاوى السلسلة دي can muguwar salsala mun ce maka jundun ma hunalika mahzubun min al-ahzab kazzabat qawlan qawmu nuh wa ad wa fir'aun bil autad wa samud wa qawmu lud wa ashabu laika ulaika al-ahzab in kullu illa kazzaba rusula wa kai gabi wancan layi kenan na masu shiga wuta Allah ya kiyaye mu kuma ga halayen su na an faɗa mutane a hanya dai tana buɗe duk wanda ya abin kirki Allah yana shirye masa abin kirki duk wanda ya aikin banza inna rabbaka labil mirsad Allah nan yana nan wanda ya harkar da kafiran mutan da sannan nan kuma aka dawo ta hannun dama wasu kai abdina dawo daga laidi wasu kai abdina ayyuba wasu kai ibadina ibrahim ya saga nan kuma layin mutane na gargari sai ka ji abin da suka yi kai ma ka kwaikwaya don ka zama mutumin kirki din innahu awwabun ka zama mutumin kirki yusabbina bil ashi wal shiraqi ka zama mai yin tasbihi safe da yamma wazkur ibadina ibrahima ka tuna bayin mu manyan bayin mu har yanzu ka ba da labarin su ya rasulullahi Ibrahima annabi Ibrahimu kakanka wanda saboda wahala ta isar da aikana sai da aka je aka jifa aka wurgi da shi cikin wuta ba don na yi na na na na ji tausayinsa na sa mala'ika ya karɓe shi na sa wuta ta yi sanyi ba da kafirai sun halakar da shi wa kuri bayan Ibrahima wa Ishaqa da ɗansa ƙarami wanda yake ƙanin Isma'ilu wasu ribana ibrahim wa ishaqa wa yaquba da dan shi ishaqa din jikan annabi ibrahim din wanda an shi ma an jarrabe shi da ɗansa ya bata shekara da shekaru yana kuka har idon sa ya daina gari duk dai jarraba ce daga gare mu ana yin wannan du'a nuna wa mutane imani da kaddara ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba waɗannan mutane ulil aidi wal absari wato ulil aidi masu hannaye ne wal absari da gani ma'anansa in ka ji an ce mutum mai hannu da shuni wa ana nufin mai kuɗi kenan wai ba masu hannaye irin waɗannan hannayen ba masu ƙarfi cikin addini wato asalin mai hannu da shuni mutan da wato suna son suna yin babbar suna yin bakar riga to in bakar rigar nan za a yi ta yi ta farke za a dinke to ba a so dinke da farin gare to sai a samu mutumin da hannunsa ya shafa shi ya ce da Allah ka murza mini zan dinka bakar riga ta to in ya murza din sai zai yi baki a samu yadda za a ɗinke wannan baƙar riga sai ce mai hannu da shuni kenan to masu hannu hannun ƙarfi na addini ulil aidi wal absari dama ƙarfin ɗan adam mafi amfani shine ƙarfi na jiki da ƙarfi na hankali ƙarfi na hankali yana amfani ne da ido da basira dama in farkon ƙarfi aikin hannu idan ya wuce nan to aiki da umarni in ya wuce nan aiki da hankali dama daga son abubuwan suke tasowa yadda kwakwalwa ta fi dukkan abin da yake ƙasa da ita domin duk abin da ke jikin mutum da yatsunsa da hannayensa da ko ina nasa to hedkwatan abin yana cikin kwakwalwa ne komi to daga kwakwalwar nan sai a zo zuciya daga zuciya sai a zo ciki daga nan sai a- a- a- a- a watsa abu cikin gaɓoɓi to idan mutum mai aikin hannu to shine farkon abin da ake nema domin duk in in mutum ya yi tunanin ya rubuta ɗin to dole sai ya ne mai aikin hannu ya zartar masa da abin da ya rubuta to ƙarfin hankali da ƙarfin gaɓoɓi in dai mutum ya haɗa wannan ƙarfi guda biyu ƙarfin gaɓoɓinsu na ibada da ƙarfin basirarsu ta ilimi da ma'arifa da sanin Allah haka suke da ƙarfi iri biyu ga ƙarfin gaɓoɓi na ibada ga ƙarfin basira da ilimi na komawa ga Allah إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار inna khalasnahum bi khalisati zikra dir waɗannan manyan bayi namu inna mu ne in ji Allah akhlasnahum muka zaɓe su muka tsarkake su muka yi musu kyakkyawan ah, suna kyakkyawan suna tun daga duniya har lahira Ah, wa atayna ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihina tun daga duniya kowa yana son ah, ana jin daɗin ambaton sunan Ibrahim da Ishaqa da Yaquba da Isma'il da wayannan manyan bayin Allah kullum ana sa sunan su don saboda ambaton su ya wanzu to yadda kake ji ana son su a duniyan nan to yadda ake girmama su a lahira yafi haka وإنهم عند ذلك- آه، وإنهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم مون مك كوتدسو مك تركيسو بخالصة ذكرى الدار tare da tsarka kan ambato masu kyau na- na na gidan duniya da gidan lahira in Allah ya ce ya tsarkake mutum to su ne irinsu ake ce musu mukhlasina illa ibadaka minhumul mukhlasina iblis ya ce la'ughwiyannahum ajma'ina zan batar da dukkan ƴaƴan adam gaba ɗaya wanda za su gagare ni illa ibadaka minhum mukhlasina sai dai bayinka wanda kai da kanka ka tsarkake su to wanda yake wahala da su mukhlisina suke wahal da shi shi ne ya ce ba abin da ya dame shi a duniya kamar mutumin da ya tu- ya kora shi a hankali ya shiga yayi laifi ya ce astaghfirullah ya tuba wannan shi ke wahal da shi ya gina ya gina ya rushe masa ya gina ya gina ya rushe masa wajen annaba ba ya samu komai ya zo ya lallaba ma sai a kore shi wajen kafirai dama mutanensa ne wanda yake sa musu albarka kawai ya basu su su tai masa aiki to amma mumini ya tura mumini mumini ya laifi an jima kai astaghfirullah astaghfirullah to wannan yana wahal da shi dan akalan nan bi khalisati zikrar dar wannan dai har yanzu ana jawo hankalin mu dai a cikin surar da muka fito in mukhlasina mukhlasina mukhlisina to nan ma kaji ana faɗin haka don a jawo hankalin mu kada mu sake mu nemi gyaran zuciya ikhlasi shine gyaran zuciya duk abin da zaka yi kai saboda Allah ba ruwanka da ujubi ba ruwanka da riya ko a gani ko kar a gani ko a yaba ko kar a yaba ba ruwanka kai Allah ne kawai kake nufi shi ma na ikhlasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya faɗa masa a cikin hadisul kursi ya ce al ikhlasu sirrun min sirri awdatu fi qalbi man uhibbu la malakun yarahu fa yaktubahu wa la shaytanun fa yufsidahu yace ikhlasi wani abu ne wanda na koye shi a cikin zuciyar bawa na wanda nake so ko mala'ika bai san inda yake ba balle ya rubuta shi shedan bai san inda yake balle ya bata shi to saboda haka mutane a basu da Allah kowa ka gani baka san abin da ke cikin zuciyarsa ba ba mai sanin abin da ke cikin zuciya sai Allah
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
wa innahum indana lamin al-mustafa al-akhyar wa innahum kaga waɗannan manyan bayin nan nawa Ibrahim da Ishaqa da Yaquba da Isma'il da za a faɗa nan gaba da Yasau a wurin mu suna daga cikin al-mustafaina zaɓaɓɓu al-akhyar fiyayyu inna Allah tabi Adam wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin zuriyatan ba'd zuriyatan ba'd min ba'd mun zaɓe su zaɓaɓɓu da wurin mu kuma suna daga cikin manyan bayin mu inji Allah واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخير إن كان أنبت إبراهيم دا إسحاق دا يعقوب كهدا دا ببن دان إبراهيم دين كاكنك يا رسول الله واذكر إسماعيل النبي إسماعيل كان كاكن منزون الله صلى الله عليه وسلم واليسع دا يسعو خليفا النبي إلياس دان بفن سوان دا مكي مغانا cikin surar da muka fito wa zalkibli da zalkibli duk da annabawa ne ka ambace su ya rasul da kyakkyawan ambato waɗannan suna daga cikin zaɓaɓɓun bayin mu inji Allah wanda muka zaɓe su muka fifita su wa zalkif wa kullun duk waɗannan da muka lissafa maka tun daga Dawuda wa zkur abdana Dawuda Zalaidi har Sulaimana har Ayyuba har Ibrahim har Ishaqa har Yaquba har har Yasau din har Isma'ila da waɗan da Zalkifli duk waɗannan suna daga cikin manyan bayinmu in ji Allah saboda haka bawan Allah tunda ba a rufe ba kai ta kokari kai ta himma kai ma Allah ya ambace ka cikin bayinsa na gargari kar ka yadda ka shiga cikin ɗaya hanyar balle Allah in Allah ya ce ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nafi aymain in ya nuna su kuma sai waɗannan alaihim la'natullah la'anar Allah Allah ne yake bara la'anar Allah da la'anar mala'iku da la'anar dukkan mutane ma ya tabbata a kansu to kada ka bi wannan bangaren da wannan abu zai same ka su ma suna da halayensu kuma ana- ana ambata maka su wa'annan dai an an gaya maka abinda suke yawan zikiri yawan tasbihi yawan godiya wa Allah yawan yarda da ikon Allah duk abin da Allah ya ce hukuncin da Allah ya hukunta duk sun yi. ko Allah ya ce su yanka ɗansu ne ba za su ji tsoro ba ko Allah ya ce su yanka ɗansu ne ko ko Allah ya sa musu kowane bala'i sun dai sun yarda da ikon Allah to kai ma hannunka mai sanda in kana so a riskar da kai a wannan karabka wa yudi illa war rasula fa ulaka alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin ga sunan dai a riskar da kai karabka sahun annabawa na gaba sahun siddiqai wato sahabbai da waliyai na bi sannan sahun gani kashenin addini shuhada na bi wanda suke jiyar fanatic din nan was salihina da manyan bayin Allah waɗanda suke su salihai su ba ba kirga su daga cikin shuhada din ba amma dai suna kusa da su masu kiyaye ayyuka to ka samu ka shiga cikin su dai
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب hadha zikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab hadha kaji dai wannan kaji wannan zikirin wa'azi ne wanda muka yi alkawari muka ce muka wannan alqur'ani mai yawan wa'azi ne wa inna lil muttaqina la husna ma'ab ko ba ibrahim da ishaqa da yaquba da isma'ila da yasa'u da dawud da sulaiman kadai ba duk wanda ya ga- ya tsaya ya ji tsoron Allah yana abokin tafiyan waɗannan ne yana da masauki a wurin mu kyakkyawan masauki da kuma tun daga bata mun faɗa muku am naqalul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naqalul muttaqina kal fujjar to yanzu an kobo kan muttaqinan nan za a faɗi su kuma gidan gidajensu su waɗanda suke bin bayan annabawa da siddiqai da shara salihai din nan Ah, bismillah.
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب
jannati anni mufattahatan lahum al-abwab su muttaqina nan wanda muka yi musu alƙawarin kyakkyawan makoma su waɗancan zulfana zulfe ne wato in ana maganan kusaci da Allah ba a maganan ambaton aljanna in ambaci aljanna talakawa irin mu ne ake musu kudaitar da su aljanna amma su masu zama wajen Allah in an ce inda inna lahu indana la zulfe din nan shi gane ya ishe su yana da matsayi makusaci wajen mu din nan ba sai an bace aljanna ba in ka je eh, shugaban kasa da ministoci da manyan mutane da suke tare da shi ba su damu da maganar albashi ba ma'aikacin gwamnati yake neman albashi menene kyakkyawan makoma da Allah ka shirya masu tsoron kaɗe haza wa inna lil muttaqina husna ma'ab menene ce jannati adni mufattahatan lahumul abwab aljanna ce ta dawwama na shirya musu wanda kofofinta suna buɗe ne ba kaman kofar wuta ba domin wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatu alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yudhinu liqamikum hadha qalu bali walakin kalimatu azab al-kafirin وسيق الذين اتقوا ربهم الى جنة زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خير سلام عليكم انتم فاركلوها خالدين wato kofofin aljanna kamar irin kofofin da aka kawo ne yanzu din nan ko babban hotel ko babban airport da ka doshi wurin sai ga kofar ta bude da kanta ba sai ka isa wurin ka sa wani abu ka bude ba a da ka doshi wurin sai ga kofar ta bude da kanta to haka kofofin aljanna suke ba sai ka bude ba da kofofin sun ganka ne sai zama dama a bude za ka same su ina tsammanin wanda yake tafiya da yana ganin waɗannan ƙofofi na gilas ne haka da sun ga ka zo kusa su buɗe da kansu to haka ƙofofin aljanna su ke buɗewa da kansu ba sai wani ya zo ya buɗe maka ba متكئين mufattahatan lahum abwabu al abwabu ƙofofin aljanna mufattahatan suna buɗe lahum domin su
متكئين فيها يدعون فيها بكل ف...
fakiyatin kasiratin wa sharab بكل ف... متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب إن سنشق الجنة نن ذاك ذهب يسوع كتنجي سنة زلزوني أكن على الرائك متكئون آه، متكئين فيها على الرائك نعم الثواب سنة زوني أكن قداجي إلى النملكي suna su shingida ne su zauna ne domin kwanciya yawanci kayan wanda ya gaji ne kayan wanda ya wahala ne su kuma suna zama ne kawai na jin daɗi yadda suke so dai za su yi lahum fiha ma yasha'una khalidin muttaqiina fiha suna kishingida cikin aljannan nan tasu Allah ta rabu da faralarsa yaquna fiha bi kulli fakiyatin kathiratin wa sharab duk abin da suke so lahum fiha ma yasha'una khalidina duk abin da suke so shikenan sai gashi an kawo shi abinci ne abin marmari ne abin sha ne duk abin da suke so gashi nan an kawo musu don fiya ma sha na khalidin
وعندهم قاصرات الطرف أتراب wa indahum qasiratu tarfi atrab kaji yadda qur'ani yake jera abu a a faɗi maganan gidaje a faɗi maganan shimfiɗa a faɗi maganan abinci a faɗi maganan abin sha sannan a maganan mata sai an samu gida an samu ɗakuna an samu shimfiɗa an ci abinci an sha abin sha ake tunanin mata to an faɗi maganan gidaje an faɗi maganan shimfiɗu an faɗi maganan abinci da abin marmari da abin sha ce to amma bayan nan kuma ga mata wa indahum qasiratu tarfi atrab suna a nan lokacin da suke wannan wannan zaman a cikin waɗannan gidaje fa akwai mata kyawawa wanda idan su bai taɓa ganin wani namiji ba ba su taba ganin wani namiji ba sai wannan mijin nasu kafira su karfi wato idon su ya takaita akan ganin mijin su kawai wani bai taba ganin su ba su taba ganin wani ba namiji wa inda kafira su karfi atraf kuma matan wato tsare tsare lakin juna ne ba su fi juna tsawo ba ba su fi juna kauri ba ba su fi juna kyau ba dukkan su kyawawa ne domin kada wani abu na ɓacin rai ya shigo idan akwai wata wadda tafi wata ana kulawa da ita ba a kula da sauran ba to amma kowace aka kama sai ya zama kamar duk an kama su ne kamar kunna lantarki kamar lantarki mai kwaikwaye wanda makunninsa ɗaya ne da ka kunna ɗaya shiken duk ka kunna su gaba ɗaya kana tare da ɗaya dai shiken kana tare da matan gidan gaba ɗaya saboda haka tsara tsara ne tsaran su ne shekarun su ɗaya komi nasu iri ɗaya masu shekaru gwargwadon irin shekarun duniya wato talatin da uku wato sun gama isansu kenan هذا ما توعدون ليوم الحساب haza ma tu'aduna liyawmil hisab wannan shine fa abin da aka yi alkawari da ku din nan masalul jannati allati uidal muttaquna fiha anharu wannan shine tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyan duk wanda ya ji tsoron Allah abinda muka yi masa alkawari kenan yawmil har zuwa ranar tashin kiyama ba kaman waɗancan ba bima na su yawmal hisab za a yi lahum azabun shadidun bima na su yawmal hisabi wancan bangaren lahum azabun shadidun bima na su yawmal hisabi wannan kuma liyawmil hisabi wato alƙawarin da aka yi musu kenan aka yi musu kenan liyawmil hisabi har zuwa tashin kiyama ko ko saboda tashin kiyama
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد Allah ya ce musu wannan abu ko ko yace mana gaba daya abinda kuka jin nan wato bayarwa ne arziki ne na- namu daga gare mu malahu min nafadin wato bai da iyaka bai da lokacin da zai kare komai da komai na aljanna baya karewa komai ukuluha da'imun wa zilluha tilka ubbal ladina taqaw wa ubbal kafirin nar wannan komai yana dawame ba za a ce ga lokacin da ah, wannan abu lokacin sa kaza ne lokacin sa bai yi ba wannan ina lokacin da kaza lokacin da bai yi ba duk komi a dawwame yake wa indam qafiratu qarfi atrab hadha ma tu adil min hisab inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wato babu karewa ga kayan aljanna komi yana nan kuma ba tsufa balle mutuwa ba bakin ciki ba tashin hankali ba tsoro ai kokari a nemi wannan gida ko abin tsoro din wannan gida fa in baka same shi ba ba wai rumfar kasuwa za a kai ka ba ba kuma zauren wani za a kai ka ko gindin bishiya ba wuta ko dai ka- ka tare gidan wannan fada da ake mata wannan irin kirari in baka za mu fa kurkuku za a kai mutum kuma kurkukun ba irin kurkukun duniya ne kana shan kana shan iska kana shan ruwa ba a'a a cikin wuta ne kuma za a kasa maka ciwo iri iri da kayan azaba cikin wutan iri iri kamar yadda zai zo nan gaba Allah ya kiyaye ai kokari ai ikhlasi a gyara zuciya in zuciya ta yi kyau hali zai yi kyau magana za ta yi kyau aiki zai yi kyau in zuciya an bata ta bashi ta lalace to magana za ta yi muni hali zai yi muni aiki zai yi muni a gyara zuciya هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب wannan kenan in ce kun kun ji wannan kun ji to amma wasu wancan bangaren للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا su ko ɗaya ɓangaren ka ji abin da zai same su Allah ya kiyaye liɗaɗina mutanen da suke da ɗagawa da girman kai sun rena kowa sun rena komi su ne komi ba ruwansu da maganan Allah ba ruwansu da maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansu da maganan malai komi sun rena shi kowa sun rena shi saboda girman kai su kuma ka ji nasu haza haka yake wa inna liɗaɗina la sharra ma'ab inna lil muttaqina la husna ma'ab masu tsoron Allah suna da kyakkyawan makoma su ko masu ɗagawa akasin waɗancan la sharra ma'ab an ajiye musu mugun wuri mugun makoma zaka ji shi جهنم يصلونها فبئس المهاد jahannama yaslaunaha fa bisal mihad wancan da aka ce wa innal muttaqina husna ma'ab jannati adnin aljannan dawama amma waɗannan sharra ma'ab to zaka ji abin da zai same su hadha wa innal dariya sharra ma'ab jahannama yaslaunaha fa bisal mihad wato makoman su jahannama ne shine sharra ma'ab din yaslaunaha za su konu a cikin ta wa bi- fa bisal mihad duk mutumin da aka ce an masa alƙawari akwai shimfiɗa amma shimfiɗan lahum min jahannami hadun wa min fawqihim ghawash ai masa shimfiɗa da wuta ai masa a bashi barguna na wuta a bashi ruwan zafi na wuta a bashi abinci mai shakara na wuta ba rayuwa ba mutuwa uzubillahi duk wanda aka ce za masa wannan irin mugun shimfiɗa da waɗannan irin mayafai to bisal mihadu wato shimfiɗa ta yi muni
هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوا هميم وغساق هذا هكا يكي فليذوقوا ستنتري شي دي dama da suke zagin manzon Allah suna cewa sahirun kazzab suna yi masa bakar magana suna zagi sahirun kazzab Allah ce na san abin da yasa suka yi ka lamma ya zuku azabi dan musu dan dana azaba ta bane in sun dan dana azaba ta ba za su faɗi haka ba to ga azabar ta iso su zuku ku dan dana wannan azabar hamimu ruwan zafi ne wa gasaqun da mugun ruwa mai tsananin wari mai tsananin sanyi shine gasaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a zubo guga ɗaya a duniya to da wari sai ya halakar da mutane in kuma an diga kaɗan gabashin duniya warin sai ya kai yammacin duniya in an diga kaɗan a gabashin yammacin duniya sai warin ya kai yammacin duniya in kuma guga ɗaya aka zubo a duniyar gaba ɗaya sai wari ya dame ta wannan ruwan kuma gashi da tsananin sanyi zamhari to shine ruwan shansu da ruwan zafi ga ruwan zafi ga ruwan sanyi ya na bainaha wa bainaha miminan ainin aniya wato ruwa mai tsananin zafi suna abinda za su sha kenan lakiyaye وآخر من شكله أزواج jahannama ya suna fi zalmi haza falyazuquhu gashi nan sai su dandane shi hamimun ruwan zafi ne wanda ya kai matukar zafi wa gasaqun da ruwan sanyi mai tsananin wari mai tsananin sanyi za a basu wa gasaqun a basu haza falyazuqu hamimun wa gasaq haza falyazuqu hamimun wa gasaq wa akharu min shaklihi azwaj kar kai tsammanin wai iyakan wuta kada wuta kada wajen azaba ga macizai wuta ba za ta hana su, su, su, su ciji ɗan wuta ba ga zazzaɓi wuta ba za ta hana zazzaɓi wahal da shi ba a azaba iri-iri Allah kiyaye mu.
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صادقون
هذا جند ما مبتهم معكم لا مرحبا بهم إنهم سالوا النير فإن أنزوا أن شقوا وتر farkon wanda za su fara shiga wuta in sun shiga waɗanda gayyan da za ta biyo bayanta to in an koro waɗannan kafirai na farko an sa su a koro mabiyansu a biyar da su a ce to gafara fa kun yi baki wa qala tukuru li ulama rabbana haula yadalluna daga sun gansu da ce wani yamma da lawani su kabar da mu wannan su kabar da mu fa atim azaban dhifan minan nar Allah ka ninninka musu azaba Allah ya ce a'a li kullin dhif kowannen kuma za a ninka masa ne in sun bar da ku ai kuma kun bar da waɗansu kamar dai ka yi baki ka saukar da su ne ko wasu bakin suka ce gafara dai ga wasu bakin to in an shigar da na farko kafiran farko sai a turo kafirin gayya ta biyu ce to ga waɗansu ma za su kutsa cikin wuta tare da ku haza jundun muktahum ma'akum la marhaban bihim ga waɗansu runduna irin taku su waɗancan ahzab din can na kafirai da masu bin irin hanyar su muktahum su ma za su kutsa ne ma'akum tare da ku cikin wutar su ma salun neri masu shiga wuta ne masu onuwa ne tare da ku ka san an yi ba kwakan ke mara ba ko suka ce la marhaban bihim la marhaban bihim ba musu maraba ba waɗannan ba musu maraba قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم لنا فبئس القرار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم ساروا النير قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار idan su kafirai manyan su an kawo musu kafirai mabiyansu an ce kun yi baki za su koya cikin wannan wuta tare da ku su ce ba maraba da su ba ba maraba da su ba za su la'anci juna kenan a haula ya dalluna fa atina za bi ne wa kubara'ana fa adalluna sabil rabbana atina dhifa min azabi wal anhulana kaseera Allah ka ninka waɗannan muta ka la'anci waɗannan muta su suka bar da mu bal antum la marhaban bikum ku ne kai ya kamata mu ce ba mara ba mara ba da ku ba ku ne za mu ce ba mara ba da ku ba antum qaddamtumuhu lana wannan kafircin ai ku ne ku gabatar mana da wannan kafircin kuka ja mu a shiki in ko fasikanci ne ku ne kuka gabatar mu kuka gabatar da mu wannan fasikancin kuka ja mu a shiki in fajir in fajirci ne in zalunci ne kafirai ko waɗanne irin kafirai to kafircin manyan su suke bi kafirci iri iri ne amma dai da ƙarshe sunansa kafirci amma ko waɗanne kafirci irin manyan su suke bi abinda manyan suka tsara mushi suke bi in kafircin bautan dodo ne dodon ma iri iri in ko kafirci ne na kin annabawa kamar yahudanci in kuma kafirci na kafirwa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin na nasara to ko waɗanne dai nasu manyan su suka ɗora su akan wannan hanya idan kuma fajirci ne mai muni idan ka ji mutane suna zagin sahabbai to manyan su ne suka koya musu zagin sahabbai saboda haka suka bi akan wannan idan ka ji mutane suna zagin waliyai to manyan su ne suka koya musu zagin waliyai suka tafi akan wannan in ka ji mutane suna zagin bayin Allah to manyan su ne suka koya musu wannan zagin bayin Allah suka bi su akan wannan suke ai ku kuka koya mana wannan abin kuka jawo mu wannan gidan ku ne ya kamata mu ci Allah ya la'ance ku ya ninka muku azaba ku ne ya kamata mu ce ba maraba da ku ba antum qaddamtumuhu lana فبيث القرار أعوذ بالله da wannan wuri da kuka kawo mu matabbata mai muni wannan kawo mu أعوذ بالله da wannan wuri wuri yayi muni
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار في النير نيف أنا في النير ني أنا نلم بياني من النير أنا.
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضيفا في النير kafirai da suka shigo na biyun nan gayya ta biyun nan da suka shigo suka tadda waɗanda ce ya ubangijinmu waɗannan mutane su ne man kaddama na haza su suka gabatar mana da wannan kafirci suka ɗora mu a kai ko kuma wannan bid'a wannan zalunci wannan fasikanci su suka kaddamar da shi suka ɗora mu a kai fazidhum azaban dhifan fin nari Allah ka ƙara musu azaba ninki ninki a cikin wuta
وقالوا ما لنا
na لا larafi ne min min na larafi ne yake kama da wannan dhifan min nari na larafi ne wannan fin nari na suna
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min الأشرار al-ashrir in sun shiga wutan sai suna shan azaba kuma suna waige waige bala'i ba za a hana su gane mutane ba kamar su Abu Jahl ce a'a yaya ba ma ganin mutanen nan da muke kyamar su masu warin nan wanda muka ce Muhammadu da in yana so mu zo wajensa ya kore su suna da wari su Ammaru su Bilalu su Suhaibu me yasa ba ma ganin su anan ne malana lana re rijalan kunna na uddu min al-ashrar me yasa ba ma ganin mutanen da muke lissafa daga cikin ashararan gari lalatattun gari banzan gari muke ganin su me yasa ba ma ganin su a wuta ba mu gan su ba Abu Jali mugun kafiri ɗansa ya musulunta ikramatu ibn Abi Jahl yassa mai suna Juwairiya mai sunan matar manzon Allah ita ma ta musulunta uwarsa musulma ce akwai dan uwansa musulmi shi ko shine babban kafiri la nare rijalan kunna na uddu min ashrir me yasa ba ma ganin mutanen da muke ganin muke ganin su ne banzan gari amma ba ma ganin su ana suna aljanna ne yau su ne manya
أتخذناهم سخريا أم ذابت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار su waɗancan da muke kiransu a shararai ɗin nan da muke neman su a wuta ba mu gan su a wuta ba a takazna su kuryan a duniya su ne mu ne muke musu dariya mun mai da su abun wasa wa zamar rubi ta gama zun wa zan kalabu ila alimun qalu faqihin wa za rahum qalu na hawla dallun wa ma ursilu alaihim hafizin in mun gan sai dariya a hadha alladhi ba sallahu rasula muna musu dariya muna musu wargi a duniya muna musu wa- wargi muna ce su ne banzaye sun sun ƙi addinin iyaye da kakanu a takazan sukuryan am zagat anhum al-absaru to nan fassara biyu ne waɗansu masu tafsiri suka ce am zagat anhum al-absaru ko ko idon mu ne bai samu ya ga inda suke bari idon mu ne ya kauce ga barin ganin su wani abu ne ya- suna wutan amma idon mu ne ya kauce bai gan su ba fassarar nan kenan to fassara ta biyu muna mun mai da su abin dariya abin wasa har muna ce inna ma sukkira tafsaruna bal nahnu qawmun masfurun idan mun ga annabi yayi wani abun mamaki sai mu ce yayi mana ah, yayi mana rufa ido ne yayi mana sihiri ne da muna musu dariya mu ce an musu rufa ido an musu sihiri sun bata muna musu dariya amma yanzu gashi mu gaisu suna ina ne suna aljanna in zalika la haqqun takasumu ahli nar ya rasulullahi wannan magana da muke gaya maka wallahi gaskiya ne gaskiya ne jayayyar da kafirai yan wuta suke yi da junansu walau tare izi zalimuna inda rabbi yarji ba'dhum ila ba'd alqawl yaqulu alladhi turifu lil ladina istakbaru lawla antum lakunna mu'minin wa qala alladhina istakbaru lil ladhi turifu anahnu sadadnakum an huday ba'd ja'akum bal kuntum mujrimin وقال يستره للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تامرون أن نكفر بالله أندادا za su tsaya ne suna jayayya suna la'antar junansu ku ne kuka ɓadda mu ku ne kuka ɓadda mu kuka hana mu mu yi musulunci in ji rauna na kenan sai manya ce ƙarya kuke yi dama dai da ra'ayinku a ciki dama dai da ra'ayinku a ciki dole muka sa ku mun danne ku ne da ra'ayinku dama a ciki dama ba ku son abin ne ƙarya kuke yi sai ƙanana ce ba haka bane kuna bin mu dare da rana kar mu yadda dare da rana kar mu yadda bal makrul layli wan nahari istabuna an nakfura billahi wa najru an dara dare da rana ba ku bar mu kuna bin mu lalle mu kafirce kar mu bi Allah mu bi dodanni mu sanya wa Allah ku ne kuke da- to wannan irin jayayya gaskiya ne ya rasulullahi sai ta faru a wajen yan wuta a wuta haƙƙun takasum ahlin nar
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار سورة تاتي تاري واتا كوما تادوكا بنت تأجي سات والقرآن الذكر وللذين كانوا في إج- في عزة وشقاق وللذين كانوا في عزة وشقاق آه da aka ce munzir a can farkon an ce munzir din ne ah, bal ajibu an ja'a munzirun minhu wa qala al kafiruna hadha sahirun kazzab أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء أجاب كجاية موسى يا رسول الله ذكي شيء مكا ساهر كذاب إنكو إلا اختلاق إنكو آآ آآ والله إنما أنا منذر da gaske nake yi ni mai gargaɗi ne da kuke cewa a jara al'alihata ilahan wahida a mai da wai dodani duk a zubar da su a dauki Allah guda ɗaya ma samina bi hadha fil millati la in hadha illa ikhtilaq to gaskiya ne ba wani Allah banda wannan Allah ba wani dodo dodo abin banza ne ni kuma ba mai sihiri bane ba mai ƙarya bane ni mai wa'azi ne daga Allah kuma Allah shi kadai ne dodo shi ne abin banza ulin ma na munzir wa ma min ilahin illa Allah wahidul qahhar ba wani abin da ake yin sa Allah sai Allah nan guda ɗaya alwahid guda ɗaya alqahhar wanda ya rinjayi sama da ƙasa da komai da komai komai yana karkashin mulkin sa sai yadda sai yake tasarrufi da mulkin sa رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al azizul ghaffar da aka ce in sun in suna da wani mulki am inda khaza'ir rahmati rabbikal azizul wahhab am lahum mulku samawati wal ardi wama bainahuma falyartaqu fil asbab to a gaya musu sama da ƙasa ba su da ko ɗinke Allah shine ubangijin sama da ƙasa shine mai ba da wahayi ya kuma baka ya rasulullah kai ne manzo Allah shi ya san inda zai aje manzancin kai ya bai manzo ba waɗanda suke neman wai su ne ya kamata a ba su manzanci ba Allah shine rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sammai da kasai al azizu mabuwayi mai halakar da kafirai al ghaffaru mai yin gafara wa muminai ya hada su da annabawa su tafi aljanna tare Allah ya hada da mu
قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون كتاب أنزلناه إليك مبارك دنا babban labari ne in ana maganan Qur'ani ko ana maganan lahira babban magana ne amma duk da haka ku ba kwa jin tsoron wannan babban maganar amma ya tasa'alun anin naba'il azim allazi fi mukhtalifun kuna ja- kuna ku faɗi wannan ku faɗi wannan ga babban labari ulwa nabawun azim babban labari ne maganar alqur'ani babban labari ne maganar tashin kiyama antum anhu mu'ridun amma duk da haka kun kauda kai kaman ba da ku ake magana ba
ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ma kana li min ilmin bil mala'il ala iz yaftasimun da kuke cewa ni mai sihiri ne ni mai ƙarya ne ni ba manzo bane to yaushe na je sama tun ba halicci adam ba na je na tsaya a wurin nake ba ku labarin lokacin da Allah yake cewa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifatan mala'iku suka amsa a tsakar fiya man yufsidu fiya wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamuna ne ta bada labarin har yadda aka aka sa Adam a cikin aljanna har yadda shaydan ya ya yaudare shi da matarsa aka kago masa matarsa a cikin hakarkarinsa har yadda aka yi ya fito aka saukar da shi daga aljanna ya zo duniya shin na inda ni mai sihiri ne mai ƙarya ne ina zan samo muku waɗannan labarai na sama قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مؤرزون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي دا ني با منزو بري دا بان دا labarin abin da yake faruwa a sama yanzu mutanen da ba manzanni sun jira mu musa abin da yake faruwa a sama amma a wajen manzon Allah muka ji shi kuma ya ji ne wajen Allah to inda ba manzo ne ba ina zai ji labarin abin da yake faruwa da sama har ya ba da labarin yadda aka yi saman tun ba a yi ta ba قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون أندار ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا وكرها قالت أتينا طائعين فقضوهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها duk waɗannan abu tun ba a yi sama ba tun ba a yi ƙasa Muhammadu yake faɗin yadda aka yi sama yadda aka yi ƙasa gurgurun yadda aka yi komai da komai da ba annabi wani ina zai samu wannan labari a antum ashaddu khalqan min sama' duk da wannan labaran ina ya samo su ya bi labarin tarihin manzanni da ɗai ɗaya da ɗai ɗaya har ya faɗi shekarun da wani annabi ya yi alfu sanatin illa kamsina aman fa aka zama tufan wa muzalin kowane annabi annabi ya bada labarin sa in ba da sahirun kazzabu ne ina zai samu wannan labari ƙarya kuke ko ne kazzabuna annabi kan mai gaskiya ne mai gaskiya ne maganarsa gaskiya addininsa gaskiya littafinsa gaskiya sallallahu alaihi wasallama إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin duk abin da kuka ji na faɗa daga wahayi ne daga Allah in yi in yi gargadi in yi bayani ni manzo ne ba zahirin bane ba kazzabun bane duk abin da na faɗa an aiko min ne daga Allah in zo in ba da labari in yi bayani shi ba da labarin da yin bayanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kusa da Allah jibrilu ana aiko shi ne don a koyar mana tartibin karantarwa amma jibrilu ai an je wani wuri an ce bismillah mu wuce wani ce a umma minna illa lahu maqamun ma'lum annabi ya wuce ya keta hujubai ya keta hujubai ya je wajen Allah Allah ya bashi ya bashi salloli ya kawo mana to in yuha ilayya illa annama nadhiru bi duk abin da kuka ji na faɗa yuha ilayya ana min wahayi ne da shi annama ana nadhiru mubin ni mai gargadi ne mai yin bayani ba sahirin kazzabun bane ba istilagun bane
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين wato lokacin da aka ce mara ilare iz yaftasimuna inna iz qala rabbuka a lokacin da ubangijinka da ya halicci annabi adam ya gaya wa mala'iku na halicci mutum daga ƙasa daga taɓo na halicci mutum iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun a lokacin yace zan halicci basharan min dini idan na halicce shi na gama to za ku faɗi ku masu jada faga ula sajidina to da ya halicci adam din ya gama ya nuna mara ku ga mutumin da nake faɗa muku zan mai da shi khalifa na a bayan ƙasa sha'aninka da malamai suka dubi annabi adam suka masa suka auna shi da kyau suka ce sun ga wasu ƙarfi guda uku akwai ƙarfin hankali akwai ƙarfin sha'awa akwai ƙarfin fishi to waɗannan guda uku na hankali shi kadai ne mai kyau idan fushi ya danne hankalin nan an dinga zubar da jini an dinga zubar da jini kenan ba iyaka inda fushi ya danne hankali an dinga zubar da jini kenan ba iyaka idan sha'awa ta zo ta danne hankalin nan liwadi ne zina ne duk abin da kai ne mara kyau zai zai faru inda sha'awa ta danne hankali to saboda haka mu a ganin mu ya Allah ubangiji wannan ko ka kai ka kai shi duniya ba wani abin kirkin da za a yi daga kashe mutane sai zinace zinace domin wannan hankali fishi zai iya danne shi in ya danne shi ko an dinga kisan kai kenan ba iyaka wannan sha'awa in ta zo ta danne wannan hankali an dinga miyagun ayyuka kenan ba iyaka Allah ya ce musu inni alamu ma la ta'lamuna ina san wani abin da ku sani ba saboda haka wannan kissa ta Adam da Iblis ta zo a Qur'ani sau bakwai ta zo cikin surar Baqara ta zo cikin suratul Arabi ta zo cikin suratul ta zo cikin suratul Hijri ta zo cikin suratul isra'i ta zo cikin suratul suratul kahfi ta zo cikin suratul qaha ba ta sake dawo ba sai nan yanzu ko daga nan an gama kenan ko duk lokacin da aka koro maganar akwai abin da yasa aka koro maganar ba wai maimai ne ba akwai abin da yasa aka koro maganar a san in ka lura na bakara wato ana wa'azi ne wa malamai masu ilimi masu gadara da ilimi ko kuma burke ce ni ne wani dan wani jikan wani yahudawa kenan aka kora su ne aka yi ta musu magana akan wannan kamata ya malami ya zama kamar yadda mala'iku suke in an nuna maka abin da baka sani ba ka ce la ilma lana illa ma allamtana ina da ilimi amma wannan abin ya Allah baka sanar da ni shi ba ban san shi ba la adri to shine aka kora aka yi tayi aka yi tayi aka yi tayi to da wannan cewa ni dan wani jikan wani ne karshen ta kana ana ce maka ya bani isra'il kunu wata lati an amta alaikum wa anni faddaltukum ala alamin to in kai amfani da ni dan wani jikan wani kare na mutane din nan to sai kaji daga bayan ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila la'ana ta sake dawowa akan wadanda aka ce an zabe su to haka an an kissanta kissar sau bakwai kamar yadda aka faɗa to amma daga na isra'i da na kahfi anan an nuna wa shaidan din ne bai isa ba domin a gabansa yana ji yana gani a cikin Isra'i aka naɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban dukkan halitta a sai an yi asaka rabbuka maqaman mahmuda bayan an ce masa dolen sa walaqad karramna bani adama ko kafiri balle fa musulmi yana ji yana gani walaqad karramna bani adama wa hamalna fil barri wal bahri wa razaqna min at-tayyibati faddalna ala kathirin mimman khalaqna tafdila wato da yake sura ce ta annabawa ita ta Isra'i magana annabawa take da annabci da risala da manzanci da mu'jiza abin take faɗa kenan to da aka je bayan an nada manzon Allah shaɗan yana gani an karrama ɗan adam shaɗan yana gani dole sa da aka je cikin kafi ita kuma sura ce ta waliyai da muridanci da karama da duk abin da ya shafi wale da jazbu da da sauran dai ilmul ma'arifi kafi abin da suke karantarwa kenan nan kuma abin da aka faɗa a wurin shi can a cikin isra'i da aka ce a asjudu liman khalaqta dina in sujada wannan abin da kaka halitta tabo kawai rena shi kenan to aka wannan aka bada wannan amsa aka nuna masa bai isa ba wannan tabon dai shine aka fifita akan talikai har ma aka zabi shugaban dukkan talikai cikin wannan wannan wannan mutum na kan kuma da yake maganar waliyai ne wa qulna lil malaikati juli isjudu li adam isjudu li adam fasajadu illa fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fazaqa ana min rabbi afatattakizuna wa zurriyatahu awliya'a kaji maganar walittaka ta shigo awliya'a min duni wa hum lakum adu bi salil zalimin badala da yake maganar waliyai ne to nan kuma na na daha na mulki ne yaudaruwa da mulki wa mulkin la yabla mun ku ana yi masu mulki wa'azi ne har inda muke nan akwai maganar mulkin a ciki saboda dama mutum yana girman kai ne saboda abubuwa guda hudu in ji shehunmu ina ce falkibru in mali ulumin au nashab au zumarin au fil da'atin nasab yace mutum zai yi girman kai don saboda yana da yana da yana da dangane cewa shine dan wani jikan wani ya ta girman kai na wuta shine bani wane ko ko mai ilimi ce shine malami mai ilimi wanda ba kamar sa ilimi uzu billahi ko kuma mutum da mai yawan ibada aka jarrabe shi nan kuma shedan saurin ka mutum a irin wannan aw fi ridatin nasab nasab ko ko yana da dukiya to wayannan su ne suke suke badda mutane su sa mutum girman kai ya rena mutane har ya fada da Allah domin ya dauki mayafin Allah ya yafa
bayan gaisuwa tare da fatan alhairi ni ne aka ce mini an ga watan azumi sai ban yi azumin ba ni ce sai na gani da idona ban ga watan ba sai bayan kwana biyu da watan azumin ya kare sai ya zama ina da azumi 27 a lokacin shin menene hukunci na hukuncin ka sha kafara hukuncin ka sha kafara da kace sai kaga da idon ka in ka makance ba za ka yi azumi ba dama da gani ake yin azumi in ba a samu gani ba a yi azumi da labari to kai kace ba za ka yi da labari ba sai ka gani to in ka makance ya yaushe za ka ga ko ko in ka makance ba za ka azumi ba kenan ko ko makaru ba sa azumi suna yi akan kallahu zuwa gare ka da fatan alheri bayan haka akan kallahu mace ce ta anguwa to sai mijinta zai fita sai ya kulle kofa ta dawo ta samu kofan a kulle sai wani malami ya zo ina cewa wai ya sake ta sake uku yaya labarin wannan magana gaskiya wannan magana yake rufe ɗakin ne saki uku haka yace rufe ɗaki eh a to ya bar ɗakin sa abu da ya masa haka yanzu ko mun rufe ɗakin sa ya saki matan sa kenan wannan ƙarya ne ba malami bane wanda wannan magana shi saki ai ko da ya ce ki je gidanku bai sake ta ba shi kenan ki je gidanku ba saki bane sai an tambaye me kake nufi dan je gidanmu ke da ki je to in ta je gida ta ce ya koro ni in ka zo gidan ka ce ai kai koro ta kai haka ta faɗa ce i na ce ta zo ku mata faɗa ne ta ga wani bai mutu ba balle kulle ɗaki ko jahilai ne suke magana aka mai tambaya nan shine menene hukuncin yin kaciya na jariri shekara na yin kaciyan jariri a shekara nawa kamata a yi masa a kaciya dai sunna ne ana yi mutum mutum yana karami ana yi mutum yana yaro in ta ɓaci ana yi ko mutum yana babba
zuwa gari ka bayan gaisuwa mai yawa gaske Allah shi kara maka karama ya kara maka lafiya ya kara maka daraja ya kare mana kai a ni ne nake so zan fitar da zakar dukiyata sai wani malami ya ce mini a'a sai na ma fitar da zakar motocin da nake aiki da su shi nake so ka kara wa min da kai ba malami ne ya faɗa maka ba malami ne ya baka fatawa malami ba zai tafi da zakar motoci ba motoci ba su da zakka gidaje na haya ba su da zakka amma mutumin da yake sai da motoci in lokacin zakka yayi zai kidaya motoci na sayarwa banda nasa ya kidaya su ya san kuɗin su yadda ya saye su bai san yadda za su kawo riba ba amma ya kidaya yadda ya saye su ya hada da kuɗin da yake da su a banki ya fitar da zakkar su wa'annan motocin a kudance a kasuwance ba da sunan motoci ba mai sai da gidaje yana sarin gidaje ne yana sayarwa to in lokacin zakka yayi kowane gida ya san kuɗinsa sa ya haɗa wannan kuɗin da kuɗin da ke banki da kuɗin da suke hannunsa ya fidda zakka ba zakkan gidaje ba zakkan kayan sayarwa ya yi amma don kana da gidaje ko arba'in ko ɗari naka ne kawai da kai da bakinka da da haya ba sai ka fit- ba ka fita zakan gidaje kuɗi in sun taru ne ake fitar musu da zakka jahilai suna yin tafsiri a cikin rediyo nake ji wani wai shi ma mai tafsiri ya ce zakka in ka fita ta mutum da zaka ba waye in jiwa wai ka fita zakka ka rawa wannan dubu wannan dubu ashirin wannan dubu me kai kenan wai me kai kenan ai zakka ba mai magana a cikin da sai Allah sai annabi kai in kai jahili ne kai shiru mana wai zakka in ka fita ka ba mutum daya wai don yayi jari ra'ayi za ka kawo ka nuna wa Allah abin da zai yi kowa ya fita zakka ya raba wa mutane dai wanda aka ce miskinai da fakirai ga sunan ko naira naira ko naira goma ya yi balle fa wai kai kawai kawai wannan dubu biyar dubu goma mai kai ka ba mutum dubu dubu ɗari dubu ɗari biyar miliyan guda ya yi jari wannan ai magana ne ba ba wa'azi bane ba tafsiri bane magana ne
zuwa ga maulan mu jagoran mu shugaban mu akan mukallawa ni ne ina wazifa a masallaci sai liman ya shigo masallacin aka tada sallar jami'i sai na bi su a daidai wa annabi ƙarya a daidai wa Allah ƙarya yaya matsayin wazifa ta zan sake daga farko ne ko ko zan dora akan abin da na bi liman ne me kace ina cin wazifa ne sai liman ya shigo masallaci aka fara sallar jami'i sai na bi limami din to ga na bi shi shin idan mutum yana lazimi ko yana wazifa aka shigo za a yi sallan farilla sai ya rike wurin da yake ba zai gosar da yatsa ba yana rike da wurin har a yi sallah a gama da an ce assalamu alaikum ba zai wani subhanallah ba tukuna sai ya gama lazimin daga inda yake din sai ya gama wazifar daga inda ya rike nan sai ya gama sannan ya koma tasbihin da ake yi na 33 din kuma ya ci gaba da wurgudinsa alhamdulillah to Allah ya kiyaye mu Allah ya karba mana Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ji kan mu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya biya bukatun mu ya biya bukatun mu da suke neman addu'a wurin mu Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya zalunci ya taimaki adalci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين